أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau kwanan wata biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya wanda shine ya dace da sha shida ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya muna darasi na shida aya ta ashirin da bakwai a cikin tafsirin suratul kahfi wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da yake sabuwar gandu arma za mu tashi aya ta ashirin da bakwai daidai insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Allah madaukakin sarki yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik karanta musu watlu daidai yake da wakra daga tilawa ne karanta musu ma uhiya ilaika abinda muka yi wahayi ko aka yi wahayi zuwa gare ka min kitabi rabbika na littafin ubangijinka shine alkur'ani kuma ka bi abin da ke cikinsa la mubaddila li kalimatihi ba mai canja kalmominsa la mubaddila li kalimatihi la mughayyira li kalimatihi kenan ba wanda isa canja kalmomin alkur'ani la mughayyira lil qur'ani la mughayyira lima au'ada bi kalimatihi ahla ma'asi ba wanda isa ya zo ya canja narkon azaba da Allah ya shirya zai yi wa masu sabansa kamar mutum ya zo ya shiga cikin alkur'ani ya caccanja wani abu kuma ya abawa mutane su karanta ba su gane ba ai ba zai taɓa yiwa ba wasali ɗaya ana canjawa sai an gane so ya fi ƙarfin canjawa hadisai dai ana samun ayi na ƙarya hadisai ba ana samun na ƙarya wasu suna zuwa su yi na ƙarya to shi ma Allah ya ƙayyade manya-manyan malaman hadisan na duniya sun gano su tuntuni sun yi bayanin su cewa hadisi kaza saboda dalili kaza dalili kaza na ƙarya ne shi ma Allah ya ba shi kariya irin tasa so amma alkur'ani daman baya ma taɓuwa nan gani nan bari gadimi zancen Allah ko an taɓa ba za mu bari ba haka Allah madaukin sarki ya yi shi tun da ya yi duniya kuma har duniya ta tashi la mu baddila li kalimatihi ay la mu ghayyira li kalimatil qur'an ba wanda ya sai canja amma kaga bible akwai old testament da new testament akwai tsohon alkawari da sabon alkawari ana iya zuwa a bata a canja shi walan tajida min dunihi multahada kuma ba za ka taba samun wata mafaka ba wato idan baka baka bi alkur'ani ba ba za ka samu wata mafaka ba alkur'ani ba ba za ka samu wata mafaka ba ubangiji ba tabaraka wata'ala abdullahi dan abbas yake cewa multahadan dinnan ana nufin hirza kamar wani kariya imam al-hassan al-basri ya ce mashiga ko kuma malja'a mafaka ko kuma wurin gudu duk an fassara duk wanda ya watsar da ƙur'ani bai yi aiki da shi ba to ba zai samu wata mafaka ba mana ba wanda zai baka wani kariya asiri ya tono wannan alkhitabu ne lin nabi wal muradu bihi ummata ana magana da manzon Allah ne amma abinda ake nufi al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba za ka taba samun wanda zai ba kariya ba in lam tattabi alqur'ani kenan in baka ba alqur'ani mai girma ba Allah ya ci gaba da yi wa manzon Allah rarrashi yana wasbir nafsaka ka yi haƙuri ka zama mai haƙuri da kanka ka haƙuri tar da ranka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma alladhina yad'una rabbahum ka zauna tare da waɗanda suke kiran ubangijinsu bil ghadati wal ashiyyi safiya da maraice tarafayin nahari kenan ka yi haƙuri ka zauna da waɗannan mutane duk talaucinsu duk rashinsu walan tajida min dunihi afwan yuriduna wajha waɗanda suke nufin Allah tabaraka wa ta'ala suna kiransa dare da rana suna nufin shi la yuriduna bihi aradan min ad-dunya ba suna bautawa Allah ne dan neman wani romo na duniya ba ka yi haƙuri da waɗannan bayan Allah talakawa miskinai ka zauna tare da su malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi uyaina ibn hisan alfazari uyaina ibn hisan alfazari ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin ya musulunta sai ya ga manzon Allah talakawa sun kewaye shi fakirai miskinai mabukata a cikinsu akwai salmanu ya saka wata riga ga alamar talauci ga gumi ya jike da gumi sharkaf sai uyaina shi ibn hisan din nan ya ga duk talakawa ne ake faɗa kewaye da manzan Allah sallallahu ka san me ce masa sai ce amma yi uzi kari ha'ula yanzu kai muhammadu warin waɗannan mutanen baya cutar da kai ka zauna da talakawa masu datti da kazanta suna wari la ilaha illallah ya ce masa shi uwe na abin sai ya ce da manzo Allah nahnu sadatu mudar wa ashrafuha ni da kake gani na da makamanci na mu ne shugabannin kabilar mudar mu manya ne kuma na zo ne don na musulunta in na musulunta kuma jama'a ta da yawa za su musulunta amma gaskiya ba zan musulunta ba sai ka kori waɗannan mutanen daga cikinka ni ba na harka da talakawa ba na harka da fakirai ya ce wa ma yamna'una min ittiba'ika illa ha'ula'i fa nahihim anka hatta nattabi'aka babu abin da ya hana mu mu bi ka mu imani da kai mu karbi kalmar shahada yau in ba waɗannan talakawan da suke kewaye da kai ba ka kore su mu manya ne za mu bi ka za mu yi harka da kai in kuma ba za ka kore su ba to ko mun musulunta sai dai ka ware mana wurin zaman mu daban wurin zaman su daban amma mu haɗa kai mu zo mu zauna da waɗannan fakirai ba za mu yi ba kawai sai Allah ya saukar masa wasbir nafsa kama alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka kada ka kautar da kanka kada ka kautar da idanunka la tatajawaz la tusrif aynaka idanuwanka anhum ka basu ka rinka fuskantar wasu a zo a zauna a wuri ka mai da hankalinka akan wasu wai su masu mulki ne masu maiƙo ne ka rabu da talakawa turidu zinatal hayatid duniya kana son kwalliyar duniya kwalliyar rayuwar duniya talabu mujalasatil agniya'i wal ashraf kana neman ka zauna da masu kuɗi da manyan manyan mutane ka kori talakawa wasu ubati ahalid duniya dan ka samu abokantaka da 'yan duniya masu son duniya karka yanka wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina kada ku kada kai da'a ga wanda muka wato gafaltar da zuciyarsa daga ambatonmu ja'alna qalbahu ghafilan an zikrina irin gafalallun mutane wanda ba su ambatonmu irin su na ibn hisan din da makamancinsa da su umayya ibn khalaf manya-manyan arnan wannan lokaci kakka yadda su ruɗe ka su ruɗe ka su ce wai sun zo za su musulunta ka kawar da kanka ka rabu da talakawa ka fuskanci waɗannan saboda za su cika ma wurin zama za a ce kana tare da masu kuɗi kana tare da masu mulki kana tare da manyan mutane kar ka bi irin waɗannan masu ɗabi'ar wata ba hawa irin wanda ya bi son zuciya talaba murada wato muradahu fi talabi shahawat waɗannan irin mutane ne masu bin son zuciya kuma wa kana amruhu furuta irin mutumin da ya kasance al'amarinsa ya zama wato ɓata lokaci shine furuta furuta baya'a kamar ya ɓata rayuwarsa furuta wanda ya lalata rayuwarsa ba ta da amfani furuta wanda ya lalata kwanakin rayuwarsa gaba ɗaya karka bi irin waɗannan mutane waɗanda suke rayuwa rayuwa furuta nadama duk wannan fasara furuta ne wanda rayuwarsa ta lalace wanda yake cikin nadama yana cikin da na sani wanda gaba ɗaya kwanakinsa ba bin Allah a ciki karkai musu da'a kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya nuna masa ƙarara waɗannan mutane yaudararsa za su yi ko kuma son zuciya ne ba kuma daidai suke kai ba wannan aya 'yan uwana abinda take nuna mana tana nuna mana cewa addinin musulunci addini ne da yake lura da gajiyayyu kuma addinin musulunci abin da ya fi damuwa da shi tsoron Allah ba manya-manyan riguna ba ba kuma manya-manyan kujeru na mulki da sarauta ba ba manya-manyan kadarori da dukiya da kuɗi ba a abinda musulunci ya damu da shi imani wannan yana nuna mana waɗanda suka gina da'awarsu suna kiran mutane amma kullum burinsu su harkarsu ta masu maikoci to akwai kuskure kai da'awarka kai malami mai da'awa na kowa da kowa ne da mai mulki da talaka da mai sarauta da wanda ba shi da sarauta da mai kudi da faƙiri duk ɗaya ne a wajenka ka kira su su bi Allah su masu talauci ka nuna musu su yi haƙuri da rayuwa ka buga musu misalai na talakawan da sun fi su talauci sun shuɗe masu kuɗi ka nuna musu haɗarin kuɗi ko haɗarin mulki idan ba abu Allah ba kuma kar ka nuna kwaɗayinka gare su saboda mulkinsu ko saboda sarautarsu ko saboda abin duniyar da suke da shi ka wulakanta miskinai don neman yardar wasu masu maiko wannan ba daidai ba ne kuskure ne ka je ka duba kisar saukar abasa wa tawalla me dalilin saukarta wasu ne fa manyan mutane suka zo za su musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam irin ya gan su masha Allah tabarakallah musulunta su yana da amfani kwarai da gaske kuma manyan mutane ne sai ya dan yi paying attention mo ya dan kula da su haka ya mai da hankali akan su dan ya ba su kalma su musulunta sai ga makafo ya zo ko Abdullahi dan maktum ko wani sa banza Allah bai kula da shi sosai ba saboda ya shagaltu da karban musuluncin waɗancan mutanen ba ya yi da niyyar ya wulakanta wannan makafin ba ne ko tozartar da shi ba kawai Allah ce abasa wa tawalla an ja'ahul a'ama abasa ya turbina fuska ko ya matsa fuska bai yi fara'a ba wata walla ya juya baya an ja'ahul a'ama dan makaho ya zo masa wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra ka sani ko ya zo ne yana neman tsarkaka ko ya ɗauki wa'azi wa'azin ya masa amfani amma man istaghna fa anta lahu وتصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى Allah da ya gama jawabinsa ga yadda za a yi sai ce kalla innaha tazkira fadakarwa ce faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara Allahu akbar wannan ayoyin duka sun sauka ne saboda wannan makaho ne shi shi kadai ya zo shi ba fa annabi da niyya ya abin nan ba kalla wa hasha ba zai yi ba dama amma hankalinsa ya fi komawa kan waɗancan mutanen saboda dan su karɓi musulunci yana ga manyan mutane ne suna da daraja suna da kaza suna da kaza a cikin al'ummarsu za su yi wa addini aiki sai Allah ya masa wannan wallahi a riwaya malam malamai suke cewa duk ranar da makafin nan ya zo shi in ya zo daga bayan wannan aya din yana zuwa sai manzo Allah sallallahu ya tashi ce zo ka zauna zo ka zauna alhamdulillah godiya tabbata ga Allah ga wanda ubangiji na yayi mun fada yayi mun nasiha yayi mun gargadi saboda shi bismillah zo in girma mana haka suke yi wa talakawa suna girmama su suna mutunta su ba wai harkar ka ta zamanto kai duk talaka ba mutum bane a wajenka akwai waɗanda wallahi talaka ba mutum bane a wajensu kai da Allah rabu da talakawan banza talakawan wafi haka yake faɗa subhanallah wani ya ce ai in kana son ka samu mara mutunci ka samu talaka to kari kai faci a kura shi wai saboda yana da kuɗi yana gaya wa ɗan uwansa mai kuɗi saboda an bashi ajiyar kuɗi to ajiya ne mana da riko in Allah ga dama nawa nawa ne masu kuɗin da Allah ya raba su kuɗin wani babban basarake a cikin magabata sarki ne babba fa yana zaune a fadarsa yaya aka yi yaya aka yi wani talaka miskini talaka miskin ya ɗauki takalmi wani ɗan uwansa talaka ya masa laifi zai jefe shi yana ɗaga takalmin nan zai jefe wannan ɗan uwan nasa wallahi takalmin nan sai ya wuce bai tsaya ko ina ba sai a fuskar sarkin fau ya make shi da warin takalmi kuma shi bai yi niyyar ya jefi sarkin ba takalmi kurun ya faɗi kan sarkin nan ka san ya sarkin nan yayi yana tare da wani babban mutum yana kusa da shi kawai sai ya juya sai ya ci gaba da yi mai magana ba bukatar magana kawai sai ya kirkiro mai magana mutanen da suke zaune a gurin kowa ya ɗora kai yana inna lillahi wa inna subhanallahi yau an shiga uku ya za a shi wannan talakan da ya jefi wannan sarkin da takalmin ya rude gaba ɗaya ya gigice ya taho yana so ya zo ya ce yayi haƙuri dan Allah ba shi ya nufata ba yana juyo nan sai sarkin ya daɗa juyawa nan baya so ma su haɗa ido da shi dan kada ma shi wannan talakan ya ji tsoro ya firgita ya ga cewa za a wulakanta shi wani abu har dai ma mutane suka fahimci kawai sarkin nan fa baya so ma a gane an jefe shi ana jifansa fat sai shafe kawai ya jefa da takalmin gefe ya nuna kamar ba a jefe shi ba wallahi malam bai taba talakan nan bai masa komai kai magana ma ya hada ido ma da shi ya ga waye ya jefe shi ma bai yadda yayi ba ya ka gani ya in tsautsayi ya sa yau Allah kiyaye ko mai unguwar ungo ku kaje kaje fata takalmi sai an ji ka gidan rediyo a ce to jama'a yau faga sabon labari wani ya daga takalmi ya jefe mai unguwa su je su daure ka tamau ko goro sai ya fi ka samun sauki wannan kaɗan kenan daga cikin tarihin salaf shi yasa manzo Allah sallallahu idan ka je ka tarar da shi a majalisansa wannan talakawan ne dai ba wai bai da masu kudin bane ga Abubakar ai mai kudi ne ga Sayyidina Usman ai mai kudi ne yana tare da su ko ba haka bane ba ga wani ga wani ai suna da hali amma bai taɓa nuna musu bambanci ba wallahi bai taɓa yi ba karewa dai abubakar da aka zo neman taimako ma wanzu Allah da ya ce a taimaka a taimaka dukiyar tasa gaba ɗaya ya ɗauko abin da ya mallaka a duniya ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma wallahi duk da haka manzan Allah a fuska bai taɓa nuna cewa wai wai abubakar ya zo ya wulakanta wani saboda saboda shi talaka bane ba amma yau haka muke ko ɗaurin aure ne na mai maiko ya fi ɗaurin aure wani ba a gayyace shi ba ma wallahi sai ya ji wucewa ya zo ya gani tunda na alhaji wani ne sai ya tsaya kuma sai ya je an gan shi haka ake yi a zo da manya-manyan motoci da manya-manyan riguna ko ba ka bane a ciccike hanya a toshe hanya a yi ta gayyata ana kashe kuɗi ana fada a rediyo ana buga invitation ana kaza ana kaza an tanadi wurare na cin abinci na alfahari da waye da sauransu wani bawan Allah gayyata aka irin wannan daurin auren ne fa aka yi amma an ce za a je a ci abinci yana zuwa daga zuwa bakin gate mai gadi ya ce kai kai wannan wurin fa ba irin naku bane yace ba daura aure aka aka ce a zo a ci abinci ba yace to kai kaga irin ka anan to da ba wa wanda yake shiga wurin da kafa ka je karewa kenan ba wanda yake shiga wurin da kafa kuma motar ma an ta banza ka zo da ita yane ne sai an cekin ɗinka tukunna amma bincike to haka mutuwa ma take in mai maiko ne ya mutu to kaga jana'iza kan ba magana ko ba komai tun da an zo zaman ta'aziyya ana dan raba dan mata ya sara na dan akalu abinda za a dan ci haka kuma ɗabi'ar da take idan kun fahimci karatuna ina so in nuna muku a yau Allah ya kama lokacin da ana harka da kai ne in kana da shi yawwa in ba ka da shi ba a yi da kai akwai 'yanci da buguzin ba kudin amma akwai riga to su ma suna da jama'a su saboda wannan rigar da suke sawa akwai masu gaishe su saboda suna da riga mai kyau in kana da alaka da 'yan siyasa ka san manya to ana harka da kai amma da zarar an daga ka baka da nauyi kai ba kuɗi ba kai ba sarauta ba kai ba ka da alfarma kai baka san manyan mutane ba kuma manyan mutane ba sa zuwa wurinka don baka da komai ba wanda zai harka da kai wallahi masallaci zaka zo kana sallama wallahi ba malam mun ji da Allah ce ya banda mun je ka mun ji wallahi ba rasa ansa ba ba na sha ga muku a karatu ba wani bawan Allah ya zo shi wai ustaz ne yana dan sallama sa ya ga mutane manyan mutane assalamu alaikum suka yi banza da shi assalamu alaikum ba wanda ya kula shi jama'a assalamu alaikum wai shi da yar kalkalinsa da abin nan sai fudda hakkin ainun wani ya ce kai malam da Allah mun ji ko kallon sama wani kuma ya zo wucewa a gwasu a mota fatintar gilas ne bai ma sauke ba shi sai dai a gaishe shi amma ya zo wucewa na walaikun salamu rahmatullah bai fai sallamar ba amma cewa ake walaikun salam malam barin gaya maka ko asibiti ka je yanzu kana da riga mai kyau da alamar kamala kana tsaye kana bin layi za ka karɓi kati wani zai zo ya ce alaji zo ka gani da Allah taho taho taho taho gani ai bai kamata ka tsaya nan ba me ake da bukata kaza ne bari za a kawo ma bari za a kawo ma haka ake ba ka bata lokaci alfarma ce barin ba ku wani labari amma ka kuyi dariya wata rana shekaru haka wani dalili ya kama za mu je abuja za mu je majalisa sai nake ga abokin tafiyata na muna da damar mu je kuma wanda ya gayyace mu za mu je din babba ne da za mu tafi sai na ce wa uwana abokin tafiyana na ce kaga mu nemi riguna masu kyau mu tafi ya ce a haba da Allah wane ya ce mu je kuma a ce kaza kaza kaza kaza na ce a kafin a gane wannan ne za ka sha wahala a hanya akwai cikin da yawa ni dai na samu riga ta mai kyau ban saka ma babbar riga ba sai da na je za mu shiga gyaɗin tukuna na saka ta saboda na san halin jama'a ta na san halin kayana shikenan shi ko ya tafi haka gashi gashi nan dai an dai ba yabo ba fallasa ni ko na zuba rigata mai aiki sosai na samu wani wani gilas dina mai kyalli na saka shi wallahi da muka zo za mu shiga ana zuwa sai ga security su ba ma hausawa ba ne ba waya waya waya going waya going ina tsayawa kawai sai na irin kamar zan dan sa hannu aljihu sai ce a alaji go go go go go go go shi abokin tafiyar tawa sai suka tsaye da shi where are you going ya ce i'm together with this man no no no ni ko tun da na ga na wuce sai na ƙara gaba don in nuna masa ya gane ya gane yadda najeriya take wala mala haka na wuce duk har iya ofis inda na je duk inda na je kawai bude mun ake yi an ɗauka ni ma wani don ɗin ne ba wanda ko mutum ɗaya ba wanda ya tambaye ni kawai da na zo sai in haɗa babbar riga ta nan jefa ta haka sai mu wuce kawai haka ake yi haka ake a najeriya allah kuwa gogan naka mutumi na ga shigin shigin tafiyan ne amma yana can sai waya yake ta mu a karmar kalla wallahi ni fasan tsaye da ni nace ba na gaya ma ba daga karshe sai da aka rubuta note wallahi ya shigo ni ko tuntunin a lokacin ma na ma daɗe ma ac ta jika ni wallahi nake gaya maka ya fito kamar me ya shigo ce ka malam gaskiya ka fahimci mutanen na ce ai na gaya maka da wani wurin ma muka je sai ka biya kuɗi ka wuce ni kuma kyauta zan wuce haka ake yi na sha gaya wa ɗaliban ilimi ustazai Allah ya ƙara girma da karama a wuri-wuri ne duk inda wuri yake da yadda kake zuwansa idan ka ga an gayyace ka wani wuri ko za ka je wani taro ko na abu kar ka tafi inda za ka wulakanta kanka wani fa kai bai san kai ustaz ba ne a unguwarku a garinku kai yanzu a anguwarku ne a garinku suka san kai ustaz ne suke girmama ka suke maka zaka in ka je wani wurin babban wuri wurin taro ne ba wanda ya san ka to dan abin da Allah ya hore maka kai kwalliyar ka mai kyau akwai rigunan da zaka yi ka ajiye saboda irin wannan rana bacin rana kwarai da gaske fa amma bi ni'mat rabbika ne fa hadis ka gyara rigar ka ka tafi in an ji ana magana kai ce kai fa da guri kai gafara kai wallahi nake gaya maka to amma idan ka tafi a sifar ka ta dan uwa idan ka je za su gigita ka kana ganin wurin wallahi duk tsoron Allah ka sai a hana ka shiga ba za su barka ka shiga ba saboda hai'a ɗinka yanayin da ka zo wurin so annabi kansa alaihi salatu wassalam riwaya ta zo cewa yana da babban riga mai aiki ba kullum yake sa ta ba ba kullum yake sata ba amma in ya yi baƙi manyan mutane sun zo daga wasu ƙasashe ko su garurka sai ce a ɗauko ta sai ya zauna sai ya saka wannan babbar rigar sai ya zauna haka da wannan rigar mai aiki don ya fuskanci baƙinsa saboda su ganshi shi ma yana cikin ni'ima kar su ɗauka cewa kaza ne saboda su a wannan lokacin duniyar ce a gabansu wannan rigar ita ce lokacin da suka tafi yana tare da yan uwansa sai ya cire ta sai a je ajiye ta har wata rana ma yazo yana yin sallah da ya sa ta aikin yayi yawa sai dan duba aikin yana cikin sallah yana idar da sallah kyautar da ita yace wannan rigar ban sake yin sallah da ita ku kai wa ne saboda me nazo ina sallah tana daukan hankali na kaga ashe annabi yana da shi ma kayan nasu da yake sawa dan baki so li kulli makanin maqal kowane wuri yana da zancen da za a faɗa kuma da irin yanayin da zaka je ma wurin wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske ku kula da wannan kisa ta biyu an taba tsare ni a hanya wani jami'in tsaro ya tsare ni kaza kaza kaza kaza ya aka na takardu ina waye na ce mota ta ba da ni komai ina da shi alhamdulillah to sai na ga zai raina mu hankali sai na dan gaya masa magana ce kare bata mun lokaci ba sai ce kai ka san da wanda kake magana na ce kai ka san wa ka tsayar yanzu kai ka san ni waye na ɓata rai tukuna na fito irin na tsaya a bakin mota da abin na ce ka san da wa kake magana to za ka yi asarar aikin ka yanzu yanzu nan kai wasa ƙwarai da gaske kuma haka ne zai asarar aikin ya san waye ko ya sani akwai wani abu daban da aka faɗa ba haka ba to daidai ka faɗa cewa ke ka san ni waye kuwa ko ma waye ne ai bai sani ba kuma ba za a yi mai bayani ba ya baka wuri ka wuce kawai sai ce alhaji ai hakuri da Allah bismillah na ce sai an jima shikenan haka kasar take haka ake mu'amalar sai ka gane ta in ba gane ba za ka sha wahala amma fa wani wurin in baka kimtsa ba akwai matsala wasfir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الله يجي kada ka kautar da kanka gabarin su saboda su talakawa ne turidu zinatal hayatid dunya saboda kana burin ko kana son rayuwar duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kada kai da'a ga waɗanda muka rafkanar da ko muka gafalar da zuciyarsa daga ambatanmu mu wacce ba a hawahu ya bi son zuciyarsa wa kana amruhu furuta lamarinsa sai zamanto wato kamar wato bata lokaci ne ko bata rayuwarsa ne haka malamai suka fassara ko kuma batilan amruhu furuta al'amarinsa batacce ne haka Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi yana nuna masa ya jawo talakawa miskinai kusa da su kada ya kaurace musu to me Allah ya ce kuma وقل الحق من ربكم haka فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها سمي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم ku ce ko ka ce alhaqqu min rabbikum gaskiya daga ubangijin ku take imani da alqur'ani da imani da ranar tashin alkiyama qul ya muhammad li haula alladhina aghfalna qulubahum an dhikrina ga ya musu ya muhammad ga waɗannan mutane da muka rafkanar ko muka gafaltar da zukatansu daga ambatan musu cewa gaskiya ta zo muku daga ubangijinku faman sha'a falyu'min wanda ya so ya yi imani waman sha'a falyakfur wanda kuma ya so ya kafirce wannan ala tahdidil ala ala sabilit tahdidi wal wa'id kenan narkon azaba ne kaman daidai yake da faɗin Allah i'malu ma shi'tum ku je ku aikata duk abin da kuka dama za ku dawo ku tare ku same ni faman sha'a falyu'min kamar ka ce wanda ya ga dama ya yi imani dan amfanin kansa ne waman sha'a falyakfur wanda ya so ya kafirce shi ma shi ya jiyo shi zai kone a cikin wuta Allah madaukin sarki ya gaya masa cewa ka gaya musu gaskiya daga Allah take ni dai ba zan kori muminai ba don son zuciyanku in kun ga dama ku yi imani idan kun ga dama ku ci gaba da kafircin ku idan kun kafirce faqad a'adda Allahu lakum naran ahata bikum suradiquha hakika Allah ya tanadar muku wuta wanda aka kewaye ta da katanga shine suradiquha idan kuka yi imani to kuma kuna da abin da Allah ya tanadi ga waɗanda suka yi masa da'a Allahu akbar Abdullahi dan Abbas yake cewa man sha Allahu lahul iman amana wanda Allah ya so masa imani ya imani wa man sha lahul kufur kafar wanda kuma Allah ya so masa kafirci ya je kafirce wa ma tasha'una illa an yasha Allah إن الله كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين باكو da wata mashi'a ba abin da za ku so sai abin da Allah ya so sai abin da Allah ya ga dama amma dai inna a'tadina haqiqa mu mun tanadar a'adadna hayyana daga al'idadu ne shine da kuma shine al'udda haqiqa mun tanadar lizzalimina ga su kafirai azzalimina ana ana nufin kafirai naran mun tanadar musu wata wuta a hata bihim suradiquha naran wutar da take wato katanga ta kewaye su katanga da aka yi ta dutse da ta kewaye su in an ce suradiquha kalma as-suradiq a larabci shine duk abin da ya kewaye wani abu yanzu kaga muna cikin masallacin nan wannan wall din katangar masallacin nan ita ce ta kewaye mu ita ce siradik kenan suna cikin wata wuta a hata bihim suradikuha katangar wutar ta kewaye su Allahu akbar ma'ana suna cikin wutar a kewaye dan kar ma mutum ya tsalle ya fita na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye mu Allah rufa mana asiri an ruwaito kamar yadda imam turmizi ya fitar a cikin abuwa sifatu jahannam babin da ke magana akan sifar jahannama sannan kuma da yake magana akan sifar ruwan da jahannama suke sha manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa suradiqun nari arba'atu judur kuzuf wutan nan da ake bada labari da za a jefa mutum a ciki da katanga ta kewaye ta tana da manya-manyan katangu guda hudu kaga ɗaya biyu uku hudu duk abin da ya kewaye haka to yana da kusurwa hudu kenan to ita ma wutar jahannama dinnan da Allah ya ce aha tabihim suradiquha tana da katanga katanga katanga masu kauri inji Allah inji manzon Allah masu kauri guda hudu manzon Allah yake cewa kowace katanga daya tsawonta wannan wuta daya kenan ba duk wuta can ba kowace katanga daya tsawonta ya kai tafiyar shekara 400 eh shekara 40 kai afwan sai matafiyi ya yi shekara arba'in a kan abin hawa bai ƙure nisan wannan katangar ba guda ɗaya wai duk mutane ne za a zuba su da aljanu haka imamu abu ya'ala da imamu ahmad a cikin musnad da imamu hakim duk sun fidda wannan hadisin da imamu tabarani da abdullahi bin al-mubarak a cikin littafin an zuhud da ibn al-jauzi a cikin al'ilal duk da wasu malamai sun ce hadisin yana da rauni saboda a cikinsa akwai rashidin ibn sa'ad akwai kuma darraj darraj shi ma da'ifi ne a wajen malaman hadisi ya Allah ka raba mu da wuta Allah ka kiyaye mu to ya labarin waɗanda suka yi imani kuma إن, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الله أكبر bayan wannan katanga da aka yi bayani ta kewaye su ablayi dan abbas ya ce ha'itun min nar katangar ita kanta ta wuta ce su radiku hadin kaga yanzu wannan katanga ta ta bulo ne ko ta siminti ko to wannan katanga da Allah yake bayani din to ita kanta wuta ce cikin ta cikin abin da ta kewaye wuta ita kanta wuta saboda ta rinka bada zafi la ilaha illallah Allah madaukin sarki yake cewa wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli wa in yastaghisu su waɗannan yan wuta idan sun zo neman taimako na ruwa min shiddatil atash haka makallahu akwai muguwar kishirwa a cikin jahannama kishirwa kaga dai da kishirwa ba ta da daɗi ko to cikin azabar da Allah yake wa 'yan wutar jahannama bayan zafin wutar to akwai kishirwa mai tsanani to wai fa suna cikin wutar za su rinka neman taimako suna a taimaka mana da ruwa wa in yastaghisu a taimaka mana da ruwan sha kaji fa dan wuta yana cikin wuta yana buƙatar ruwa Allah ya ce to za a taimaka musu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh Allah ya ce za a zo a kawo musu wannan ruwa din za a ba su taimako shine ighatha din ai in yastaghisu in sun nemi taimako yughasu za a ba su taimakon bima'in da wani ruwa kal muhl Abdullahi dan Abbas ya ce wani ruwa ne mai kauri da yake zubowa kamar ruwan ɗiwa kamar ruwan ciwo kamar ruwan jini mai zafi kuma haka imam mujahid ya ce da amai ne da jini a ciki alƙaihu wa damu la ilaha illallah ga zafi yashwil wujuh suna ɗaga shi kafin ya kai fuskar fa kafin ya kai bakin dole za ka sha ruwa ne ba sai ka kawo shi baki ba suna ɗagawa za sha tiririn wannan ruwan yashul wuju gaba ɗaya sai kwaranye musu fuskar su gaba ɗaya naman fuskar kawai sai rinka zuba la ilaha illallah zafin ruwan sai dafa fuskar kaga naman yana kwaranyewa sai fuskar ta lalace Allah ce bi isa sharabu tir da wannan abin sha tir da wannan ruwa da 'yan jahannama suka nema wasa'at murtafaqa lalle wuta mazauninta ya yi muni murtafakan ana nufin masauki murtafakan ana nufin mazauni tir da mazauni irin na wuta murtafaka ana nufin mujtama'a wasa'at murtafaka wasa'at mujtama'a tir da wurin haduwa da ake zama irin jahannama imamu ata ya ce wasa'at murtafaka wasa'at makarra munin ya isa matabbatar gurin zaman yan wuta ya yi muni ko majlisan ko mutaka'a wurin kishin gida ya munana na yan wuta Allah kiyaye jama'a wannan shine sakamako ko dan takaitaccen bayani dangane da halin da yan wuta suke ciki Allah ka kiyaye mu da wuta ya Allah Allah Allah Allah ka yafe mana mana Allah ka yi mana afuwa Allah ka yafe mana Allah Allah kar ka sa mu zamanto rabon jahannama wallahi ba za mu iya ba wallahi wallahi ba za mu iya ba jama'a wuta ba ta da daɗi wata rana na ɗauki ruwan zafi ina yi irin siraci ɗin na magani na ganyen darbejiya da waiwa din irin na zazzabi din nan na na shiga na bude tukunyar da ruwan zafin yake ciki na lullube kaina da tiririn nan ya buge ni wallahi sai da ji kamar ba a duniya nake ba zafi gumi za ka ga kana hadawa kuma ana cikin tsananin sanyi wallahi don cikin sanyin nan da ya wuce ne sharkaf da gumi a zuciyata kawai ina jin wannan abun ina yin sa a matsayin magani ne amma ina tausaya wa kaina wallahi kaina nake tunani na ce yanzu ya Allah in kace za ka yi min azaba da wannan ina shiga da wannan ruwan zafi kuran wallahi ba za ka iya ba mu daina bata wa kanmu lokaci a wannan duniyar mu tsaya mu ba Allah Allah mu nemi kubuta daga azabar shi wallahi ba za mu iya daukan azaba da ubangiji ya mana ba malam dan adam kawai idan ya sa ka zai maka azaba ba za ka iya jurewa ba dan uwanka dan adam hanyoyin azaba suna nan dewa wutar lantarki kurin kaga dai ba wai ji zaka yi tana zafi ba amma shokin din wutar lantarki kurin wallahi ana jona maka waya wallahi zaka ji ta kada ka kar sai ka ji ka suma minti ɗaya fa yayi yawa za a kashe ka da wutar lantarki wannan wayar da kake gani kurin a ciro ta wannan wutar da suke bada wannan fankar ana dangwala maka ita yanzu ka tafi lahira ka bushe karab inda za a yanka naman jikinka za a ga jinin ya kafe dan bala'i ba za mu iya ba to Allah yana bayani ne akan wuta don ya tsoratar da mu kafin mu mutu mu ji tsoron abin da zai jefa mu cikin wutan nan ma'asiya saban Allah kaucewa dokar Allah bin son zuciya da ra'ayi da mantawa da kwanciyar kabari ko shi wannan kadai aka barka ai ya shi ka bala'i ta tashi hankali ka duba yanzu dan canjin yanayin nan zafi kowa ya shiga uku to ka tuna yan uwanka take cikin kabari ka tuna babanka da kaje ka tona rami ka binne shi ya yake ciki wani yaro ne malam mahaifinsa ya san mahaifinsa lokacin ana raye kullum bini bini idan ya dawowa gida ba wuta ce a tada inji wani a tada inji a tada inji kullum a tada inji a kunna masa fanka a kunna AC a dakin sa saboda akwai rufin asiri da tijan nan da zarar ba wuta gigi cewa yake yi da zarar babu diesel ba kaza sai ya fita daga hayyacinsa zafi baya son zafi yaya aka yi aka yi Allah kawo ciwo wata rana karab da tijan nan ya faɗi ya mutu yaron nan nasa cewa yake wai yau alhaji baya son zafi alhaji baya son zafi alhaji yana kabari da suka je suka jefa shi a wannan ramin suka dawo yaron nan kawai mai take yana tunanin yadda ubansa baya son zafi yau gashi an jefa shi a rami a kabari matsatsai an tura mai kasa kuma wallahi ba yanzu kana jin kana rayuwa ba to in ka shiga kabari ma fa sabuwar rayuwa ce zaka sake yi wallahi tallahi sai an dawo maka da ranka ka sake sabuwar rayuwa ita ce rayuwar barzaku ba yanzu nan kana jin baka son wahala ba ba yanzu nan kana jin baka son baka son abin da zai cutar da kai ba to ranar da aka kwantar da kai a kabari ya zaka kubutar da kanka ai yanzu kana da dama ka dauki mafici ka fifita kana da dama kana da kuɗi ka je ka sai generator ka tayar ka sha iska a kabari fa ko an gaya ma akwai wani mai imanin da yake da damar da za a taya mai da janareto ko ya je kunna inji yanzu kana da shi amma a can fa wallahi baka da shi yasa da aka zo binne wani bawan Allah manzo Allah ya sunkuya ya dauki wani itace yana caccakawa yana kallon yadda ake tona kabarin nan ake jefa mutum yace jama'a sahabbai li misli hadha fa'iddu Allahu akbar yace li misli hadha saboda misalin wannan ranar da za ta zo ya ce ku yi tanadi fa ku yi tanadi kowa ya wa kansa tanadin kwanciya wannan wurin kuma ba ƙarya bane mutuwa ina babanka ina mahaifiyarka ina ɗanka ina abokinka da ya haɗarin mota ya mutu ina makocin kuka da kace an ce ya mutu an kai shi asibiti an dawo da shi gawa ya mutu ina alaji sun tafi wannan wurin da yau muke magana fa'iddu wallahi ku tanadi ko ga tanadin nan Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati bayan yayi bayanin waɗanda suke cikin kafirci sai kuma ce wanda suka yi imani suka aiki na kwarai inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah ya ce ba ma tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki duk wanda ya aiki dan Allah ya bi Allah ya yi haƙuri da jin daɗin duniya da cin moriyarta ya hana kansa bacci lokacin da yake son bacci ya hana kansa cin abinci lokacin da yake sha'awar ya ci abinci ya hana kansa sha'awa lokacin da yake son ya biya bukatarsa duk wanda ya ba Allah inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah ce ba ma tozartar da ladan wanda ya kyautata aikinsa wallahi ba za mu tozarta ba in dai ka bi shi zai baka to tashin hankalin yaya za a dawo da mu ma mu bi Allah shin mun yadda nahnu muhasabuna amama Allah yawmal qiyama cewa za a yi mana hisabi a gaban Allah ranar tashin alkiyama mun yadda da haka mun amintu mun yadda akwai kwanciya a gabanmu mun yadda bayan kabari akwai kiyama mun yadda akwai hisradi akwai hisabi akwai jahannama akwai aljanna akwai hisabi akwai kaza akwai kaza shin mun yadda cewa za mu tsaya a gaban Allah zai tambaye mu akan duk abin da muka aikata akan abin da muke ci a gidajenmu da ruwan da muke sha da kudin da muke zubawa a bankuna muna ajiyewa da kasuwancin da muke yi halal ne ko haram da aikin da muke yi shin mun sauke hakkin Allah a ciki muje malam
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وإستبرق متكئين فيها على العرائك نعم نعم الثواب وحسنت مرتفقا Allah madaukakin sarki yake cewa waɗannan da suka yi imani ula'ika lahum jannatu adinin su ne suke da gidan aljanna jannatu adinin aljannar adin Allah ya ba su ita ya tanadar musu tunda dama ya ce ba zai tozartar da aikinsu ba akwai izmari ma'anar ayar innal ladina amanu wa amilus salihati fa inna la nudi'u ajrahum waɗanda suka aiki mai kyau ba ma tozartar da ladansu bal nujazihim za mu yi musu sakayya sakayyan kuma shine za mu ba su gidan aljanna lahum jannatu adinin suna da aljanna adin me jannatu adinin aljannar gidan zama jannatu adinin jannatu iqama aljannar zama ma'ana ba aljanna da za su fita ba suna ciki Allah ka samu ciki laraba sukan ce adana fulanun bil makani suna nufin aqama fulanun bil makan ma'ana aqama fulanun bihi adana ku kula da larabcin adana fulanun bil makani ana nufin aqama fulanun bihi adana jalasa adana aqama jannatu adinin jannatu iqama suna da aljanna da za su zauna a cikinta me yasa aka ce adan aka yi amfani da kalmar adan saboda in sun shiga ba sa fita har abada amma wannan duniyar wallah ana fita wannan duniyar ba ana fita ai wasu sun fita wasu riga ka zuwa sun fita kai ma kuma inda ka shigo ta wallahi sai ka fita duk tanadinka duk wayanka duk dukiyarka duk kudinka duk sarautarka duk mulkinka duk san duk san ka dade a duniya wasu ba sa son su rabu da wannan duniyar saboda suna ganin an shimfiɗa musu ita suna jin daɗi a cikinta nawa nawa ne suna cikin mulkin aka ɗauke su ina fir'auna lokacin yana cikin mulki yana ganiyarsa yana faɗa da annabi musa a kan mulkinsa allah ya ƙwace mulkin ya raba shi shi ina wane ina sarki wane ina shugaban ƙasa wane ina shugaban sojoji wane ina malam wane ina basarake wane ina Musa ina Haruna ina Karuna ina Hamana ina Dawuda ina Ilyasu ina wani ina wani ina Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ina Abubakar ina Umar ina Usmanu ina Aliyu ina Abu Huraira ina Jabir dan Abdullahi ina ina ina ina haka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu ba sa nan wallahi tun da ka ji waɗannan ka yarda da su ka amintu da su an baka tarihinsu ka gamsu yanzu ka gaba ga fir'auna ba amma an gaya ma akwai wani mai fir'auna ka yarda yana ina ba ya tafi ba to wallahi kai ma za ka tafi wanda ya mutu da imani yana da jannatu adinin aljanna ta zama tajri min tahtihimul anhar ƙoramai na gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatai gida malam ka ta fare iya ganinka annabi ya ce wallahi gidan mutum ɗaya za ka ɗaga kanka malam sai ka hango shi ƙarshensa kamar tauraro ƙwarai kuwa malam an wahala a duniya an yi kiyamun laili an yi salatin annabi an haddace alkur'ani an yi karatu an yi ibada an yi sadaka an taimaki mutane an yi haƙuri da ɓacin rai an yi kaza an yi ta'azumin nafila an yi ibada an yi sadaka an yi taimako an yi waye duk a nan duniya ya takura ya wahala ana ganin kamar bayi da wayo ne ashe kuma ajalinsa ya kusa can ne zaka je a baka gida kaga gida da gaske kuma malam har abada malam duniya fa taste ne kurum gidan zaman yana can permanent din to tausayin wanda ta goce masa ya fada a layin yan wuta to shine bala'i kai sallah mai kyau kai azumi mai kyau ka samu aqida ka ci halal kar wanda ya daina tara haram yana shigarwa gidan shi in ba ka ba wallahi ba za ka samu jannatu adin ba Allah ya ce yuhallawna fiha min asawira za a yi musu kwalliya a ciki da mundaye Allahu akbar asawir jami'i ne na sur mundaye da awarwaro da ake sa musu kowa za a sa masa asawir kala kala kamar guda uku akwai na min zahabin na zinari akwai kuma na fidda na azurfa akwai na lu'lu'i da yakuti kwalliya kayan ado zinarin da aka hana kasawa a duniya to aljanna ne za a yi kwalliya mutum yana rataya su wa yalbasu na siyaban khudra kuma suna sanya 'yan aljanna suna sanya kaya kore daga nan ne aka ce kaya 'yan aljanna kore ne ko da wani ya tambaye ka kaya 'yan aljanna koren kaya ne na daban shi yasa Allah da ya halice mu babu idan da baya son ganin kore kuma kular ko kwalliya za a ko akwai akwai akwai design da yake ɗaukar hankali irin kaga ciyawa koriya shi yasa Allah ya kaddara mana yawan ganin koren abu yana karawa idan ka gani duk wanda yake da yawan ciyawa da bishiyoyi to idan sa yafi karfi shi yasa kaga mutanen ƙauye wanda suke cikin daji idan sa yafi namu karfi saboda kullun suna ganin ciyawa suna ganin bishiya suna ganin itace kai kunan duk sun like ka duk sun sa maka wutar lantarki sai kwalta kake gani da wata wuta kana sauke idan ka sai ka murje kafin ka ga abin da za ka ƙara gani gani kake wannan din shine jin daɗi da morewa to yan aljanna an sanya musu kaya kore khudran min sundus na sundusi abinda ake nufi da sundusi shine dibaji mai yalai-yalai dibaji mai sauki mara kauri wa istabrak in an ce istabrak wato ana nufin mai kaurin kenan sundus mara kauri istabrak mai kaurin kenan amma abinda ake nufi da kaurin kyakkyawa wanda ya ɗinku sosai shine abi imran al-jauni yake cewa abinda ake nufi da sundusi shine dibajin dai sundus din shine dibaj kaga nan Allah ya ce sundus ko wa istabrak to shi sundus din a dibaji ne da aka kera shi amma mai yalai yalai wanda yake ba shi da kauri istabraqi kuma shine mai kaurin wanda aka dinka shi da zinari muttaki'ina fiha suna masu kishin gida wato akan gadaje na aljanna a cikin aljannan alal ara'iki al'ara'ik jam'i ne na al'arika arika gado shine as-surur ko as-sarir as-sarir kwaya daya malam suna kishin gide inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun Allah ce hum wa azwajuhum alal ara'iki muttaki'una da su da matansu suna cikin gidan aljanna an shiga an huta an manta da duniya sun kishin gida akan gado in kaga mutum ya kishin gida fa yana kasaita ya kwanta ya kishin gida yana ɗiban iska fresh air lafiyayya ta gidan aljanna ba kashi ba tsuguno ba ciwon ciki ba gudawa ba olsa babu ba kwab-kwab tari babu ba majina lafiya lau abinci kuma gashi nan iya ganinka kuma ba zai cutar da ka ba ka ci ka ci ka ci ka ci iyacinka ba zai cutar da kai ba muku nan in ka je ka ɗebi wani girkin sai asibiti sai a ce ka bi a hankali Allah madaukakin sarki yake cewa ni'imar sawabu madalla da sakayya irin wannan wa hasunat murtafaqa lallai aljanna ta yi kyau kaga a can kulura a can me yace wasa'at murtafaqa muni na gidan wutar jahannama ma'ana mazauni na jahannama yayi muni kwarai kwarai kwarai da gaske kuma amma da aljanna ta zo sai ce wa hasunat murtafaka me murtafaka murtafaka manzila masauki mazauni gurin zama a wutar jahannama sai ce wa sa'at murtafaka da ya zo kan aljanna kuma sai ce wa hasunat murtafaka ma'ana wa hasunat manzila masauki wurin zama yayi kyau na aljanna Allah da kansa ya ba da wannan labari Allah ka samu cikin aljanna insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu tashi a kissa ta biyu kun san dama an ce akwai manyan manyan kissoshi guda biyu ko a guda uku a cikin suratul kafi ko mun sha guda daya yau kuma an dawo da mu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayanin yan wuta da yan aljanna to bayan an gama wannan kuma zai tashi wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min anabin wa afafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ka yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة الغائبات محمد الوسيلة والفضيلة وأسمى الله wani bawan Allah cikin masoya wannan majalisi kuma ɗaliban wannan majalisi Allah ya saka masa alkhairi ya kawo ƙur'anai guda goma sababbi gadagal ya ce ya ba wannan masallaci waƙafi a sasu a cikin masallaci mutane su rinka karantawa kuma an zo tafsiri su rinka dubawa ya ce yana bukatar yan uwa su taimaka masa da addu'a Allah ya yafe masa kuma ya biya masa bukatunsa na alkhairi so muna maka addu'a Allah ya karba aikin da kai kuma Allah ya yafe ma din kuma ya biya maka bukatun naka na alkhairi mu ma kuma ya biya mana gaba daya Qur'anin da ka bare sa su cece ka irin wannan shine tunani mai kyau mutum ya dauki wani abu ya bada shi sadaka saboda Allah wakafi kuma ya tawassuli da shi Allah yana gaggawan karba kaga yanzu dukiyar sai cire ya daure ya sayo qur'anan nan guda goma ya bayar yana son kudin amma haka zai ta samun lada kullum aka karanta sannan kuma ga addu'a da ya roka muna fatan Allah ya amsa masa wannan baiwa Allah ta ce malam Allah ya kara maka lafiya ikhlasi tare da mu gaba daya amin shi da Allah malam ina roƙonka da kuma dukkan mahalatta wannan tafsiri da su taya ni da addu'a akan matsaloli na da nake fuskanta da abokanan zamana na wajen aiki da kuma cutarwar da mijina yake min da kuma musguna min da zalunta ta da yake min da sauran abubuwa a taya ni da addu'a Allah ya yi min Allah ya bani mafita so muna fatan Allah ya yi miki Allah baki mafita Allah baki haƙuri sai kuma ki ci gaba da kyautatawa tun da kiga ana musguna miki to sai ki ƙoƙarin gyarawa in kina da wani hali mara kyau wannan bawan Allah shi ma addu'a ya ce malam Allah ya ƙara maka lafiya ya sa ka mutu kana gwagwarmaya kamar yadda shek jafar ya mutu yana gwagwarmaya amin Allah ya samu mutu akan imani ya ce malam na neman addu'arka da ta sauran yan uwa musulmi na wannan masallaci akan wani kasuwanci na da zan fara Allah ya ce makamin ya bani sa'a amin to Allah ya datar da kai Allah ya samu albarka mu kullun alfahari muke dan uwan musulmi ya samu karuwa dan uwan musulmi zai samu sana'a to wannan abun sha'awa ne kwarai da gaske ya ce Allah kiyaye mana malam amin sun amin Allah mai da malam gida lafiya amin a wannan bawan Allah ya ce da fatan gaisuwa mai yawa Allah ya kai malam gida lafiya amin ya ce malam idan mutum yana bin sallar jam'i kamar la'asar ko isha'i sai ya samu raka'a biyu to ragowar rakawai guda biyun da sura zai kawo ko kuma fatiha kadai a fatiha da sura zai kawo fatiha da sura zai kawo tunda guda biyu ya samu mun sha yin bayani kullum idan ka zo bin sallah kana mayar da wanda ka samu liman da ita ita ce farkonka shi liman kaga sa kenan karshen sallarsa kai kuma farkonka kenan wannan ya ce allah ya kara malan lafiya da ilimi da kuma tsoron da tsawon kwana mai amfani allahumma amin da ala malam ya hukuncin liman ana sallah alwalarsa ta kare sai kuma ya cafko wani ya jawo shi shi kuma wannan din ashe bai samu cikakkiyar sallah ba kamar ka gane matsalar liman yana sallah alwalarsa warware da ya zo jawowa sai ya jawo masa buki shi misalin ya samu raka'a biyu ko sallah kuma mai raka hudu ne sai liman ya je ya jawo shi to shi liman din ya aka ya jawo shi to shi din da aka jawo shi me yasa ya yadda ya bi amma ba matsala abinda zai yi shi ne zai yi sallarsa cikakkiya shi idan ya zo zai cikata musu sannan ya dora amma su za su zauna ne su jira shi an gane kamar yadda ake sallar tsoro idan liman ya yi musu zai yi wa wasu kaga ai su zama za su yi a wata riwayar su zauna su jira sai ya kawo nasu sai su yi sallama sai su yi sallama to tunda su ba su da bukatar wannan rako'i to abinda za su yi sai su yi zaman tahiya sai shi kuma ya tashi in ya cika tona su yi sallama sai su yi sallama amma fa ba za su yi sallama kafin shi ba dan in sun sallama kafin shi sallar su ta baki ba a salla a riga liman sallama wallahu ta'ala alam kuma amma fa ya kamata ban sani ba hakan nan zai yi wani masallaci ne wannan a ce inda masallaci ne na kam salawat ban sani ba dai Allahu alam a ce duk bayan sannan ya rasa wanda zai ja sai masbuki tsawon farko kuma a daina fa zuwa ana kirkiro tambayoyi fa abin bai faru ba fa ko da yake zai iya yiwa watakila ko mutum biyu ne ko mutum uku ne ko kuma irin sallan nan ce ta ba babban masallaci gaba ɗaya ba kamar jam'i suke yi ko sun zo wucewa a hanya ko a kasuwa su su biyu suna sallah yana musulmanci don haka sai wani ya zo na uku ko da wani na ya zo na uku to shi kuma na ukun masbuki ne kaga ai liman zai kara gaba in ya kara gaba to shi kuma da ya kara gaba kafin ya cika sallar sai alwarsa warware da ya juyo sai ya kamo masbukin mai ko mai kamo mai cikakkiyar sallar sai ya kamo masbukin ya tura shi shi ko masbukin da kirinkin sa ya wuce gaba zai iya yiwa zai iya yiwa wallahu alam tambaya ta karshe ina ba ku hakuri sauran tambayoyin suna nan ni ne na manto su a gida na dauko su yanzu amma na manta sai dai wani sati za ku ji amsoshin ku insha Allah muna fatan Allah ya kara malam lafiya da tsawon kwana da ilimi mai amfani malam mutumin da bai wuce shekara ashirin ba iyayensa suka biya masa kudin aikin hajji ya wadatar masa a matsayin aikin hajjin farilla ko dole ne idan ya girma Allah ya yi masa arziki sai ya sake aikin hajjin farilla Allah mayar da malam gida lafiya shekara ashirin an ya balaga ko shikenan in ya je ya aikin hajjin sa ya wadata inda ya kai shekara 20 ko ya kai shekara 19 tunda ya ce ka ce kamar 20 to kaga dai ko dai 20 ko 19 ko 18 to ai kaga ya balaga ya girma shi ma aikin hajji yana kansa idan ya je yayi ya sauke nauyi amma in yaro ne karami qabla bulughi bai balaga ba to sai a aiki da hadisin nan na muslim da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo wucewa ta tarar da wasu mutane a bin rauha a wani wuri da ake cin shi rauha yana ganin su sai ya ce manil qawm ce kai suwaye waɗannan sai suka ce nahnu muslimun mu musulmi ne sai shi ma sai suka tambaye shi man anta shi ya tambaye su su suwaye suka ce su musulmi ne aikin hajji fa za su ce suka haɗu da annabi amma ba san shi ba tunda mutanen ƙauye ne baki ne ba san annabi suna da jin labarinsa amma suna tunanin sun je aikin hajji za su gan shi sai aka hada hanya suwaye ku suwaye ko za mu san ku suwaye suka ce musulmi ne mu kaga inda al-islam wato al-muslimi a tazubi dinihi musulmi yana ji da addininsa baya boye addininsa alhamdulillah ne musulmi ne shikenan ko a wajen aiki ko ina ne ma ka faɗa kai musulmi ne amma yau a cikin mutanenmu akwai mutumin da zai je an ɗauke shi a can garin ko a can jihar yana zuwa ofis yana aiki saboda a wurin akwai kafirai da yawa to baya so ya bayyana shi musulmi ne sallah ma baya iya yi bare sallah a cikin su ba dan kar a ganshi a ce shi musulmi ne kai asara kuwa Allah ya maka arziki ya mutunta ka ka kasa bayyana wannan arzikin ka fada kai musulmi ne mana ba wani abin da zai same ka wallahi kullun yusibana illa ma kataballahu lana ganewa kai musulmin ne zaka yi ta musu mu'amala mai kyau har ta dalilin ka wani ya musulunta al-i'tizadu bid-din kenan man anta suka ce kai kuma waye sai ce ana rasulullah Allahu akbar bai ce ni Muhammadu bane kawai to daga nan kuma malamai suke cewa idan mutum yana da wani kujera ko yana da matsayi a wani gurin aka tambaye shi waye ya halatta ce ni ne wani waye kai ka ce ni ni ne sakataren abu kaza ba laifi kai ba waye ne kai ni ne shugaban makarantar kaza waye kai ni ne limamin masallacin kaza ba laifi ba ne an ce waye kai manzo Allah ya ce ana rasulullah ya faɗi mukaminsa ya ce ni manzo Allah ne bai ce ni muhammadu ne kaɗai ba to kaga mutum ya wannan karace ya yi girman kai ko ya nuna abin akwai kuma inda za a ɓoye ɗin eh akwai inda za a ɓoye ɗin mutum ya ɓoye ɗin bai laifi ba kawai yana cewa shi manzo Allah ne kawai sai wata mata da yaro a hannunta kurin sai ta daga shi sama ta ce ali hada hajj wannan yaron karami da bai balaga ba yana da aikin hajji sai annabi ya ce na'am walaki ajr na'am yana da aikin hajji amma kina da lada kamar ya yayi aikin hajji amma ke kike da ladan ɗawainiya da wahalhalun da kika yi mashi malamai a sharhi suka ce e ya yi aikin hajji za a rubuta ya yi aikin hajji amma tun da bai balaga ba wannan aikin hajjin na yarinta daban na kuma in yi girma daban ina fata ana fahimta wasu suka ce walaki ajir ke kike da ladan ya yi aikin hajjin amma ke kike da ladan tun da shi bai balaga ba to nan ne kuma su malamin fikin suke cewa ashe yaro karami in bai balaga ba in yayi aiki kenan ana bawa wanda ya sa shi aikin ko babansa ko maman shi wasu kuma suka ce a a lada yana da shi littafin lada yana da shi amma na alhaki ne babu in bai balaga ba suka ce yana da lada saboda ai babu wani matsalar a bashi lada amma daman takalifi ne aka dora masa nauyi cewa in ya aikata abu kaza in ya balaga shine yake da alhaki to kaga babu littafin alhaki tunda bai kai lokacin da za a rubuta mai alhaki ba amma na lada ba a ce bari a rubuta mai ba almuhim da wannan sabani ne na malamai da yawa wasu sun ce kaza wasu kuma sun ce kaza so anan abin da malamai suka faɗa idan yaro bai balaga ba yayi aikin hajji to yayi aikin hajji amma wannan aikin hajjin bai ɗauke masa nauyin ya sake wani ba bayan ya balaga kuma dama aikin hajji na larura na dole guda ɗaya ne in ka je guda ɗaya nan yayi sauran duk nafila ne kamar yadda umra ma gwaya ɗaya ce in ka yi ta sauran duka nafila ne ana ta dai nuna mana alat bari mu dakata a haka abinda muka faɗa ni daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana Allah kuma yasa ba wani ne yake zuwa ke jangwale ta ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh